ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasi na ɗari da hudu a littafin al'adabul mufrad littafin al'imamun bukari kuma za mu karanta hadisi na ɗari biyar da goma sha uku da kuma hadisi na ɗari biyar da goma sha hudu insha Allah waɗannan hadisai suna karantar da mu matsayin taimako ga mara lafiya da mai jinyarsa taimako ga mara lafiya da kuma taimako ga wanda ke jinyar mara lafiya imam bukhari ya yi babi na 232 bai bayyana komai a wurin ba ya kawo hadisi na 513 حدثنا الحسن بن واقع الخراساني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة الرملي ضمرة بن ربيعة yana daga cikin malaman hadisi waɗanda ke zama a filistin waɗanda suka yi zamani da tabi'ai ya karbo hadisi daga an ibrahim bin abi ablat al-maqdisi ya karbo hadisi wajen al'imam ibrahim bin abi ablata al-maqdisi min bakayar tabi'in yana da cikin ragowar tabi'ai ya ruwaito hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wasilatu bin al-asqa anas bin malik abu umama al-bahili khalid bin ma'dan al-imam az-zahabi ya yi bayani akan waɗannan sahabbai littafinsa siyaru a alamin nubala a mujallar na shida shafin ɗari uku da ishirin da hudu ibrahim bin abi ablatal maqdisi yana daga cikin tabi'ai ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da su kuma ya ɗauko hadisansu wannan tabi'i ya ba da labari wanda labarinsa imam bukhari ya dauko ya sanya a wannan littafi don ya zama darasi gare mu suwaye abin koyi ga musulmi al'umma uku ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai sai kuma tabi'ut tabi'i Allah ka sa mu cikin waɗanda ke riko da sunnarsu don tafarkinsu shine tafarki na tsira ya samu amincewar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne waɗanda suke zamani mafi daraja wannan dalilin ya sa malamai sukan ɗauko labarinsu saboda a labarinsu ana samun shiriyar Allah ibrahim bin abi ablatal maqdisi ya ce maribat imra'ati matata ta samu rashin lafiya fakuntu aji'u ila ummi darda sai na kasance ina zuwa gurin ummu dardai ummu dardai a sugura mun yi magana akan ummu darda a baya tun da alimamu zahabi ya ba da labarin ta yana cikin siyaru alamin nubala har yanzu a mujallar na hudu shafin 278 ummu dardai a sugura sunanta hujaima akan ce mata جهيمة بنت هيي الأوصابية الدمشقية الإمام الذهبي yace ita wannan matar umu darda ta tashi marainiya kan da ke cima fi hijira abu darda waɗanda suke rikonta suka ba mu abu darda ya matsayin karantar da ita الإمام الذهبي ينا بعد لبان روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء ترويت علمي من يوى daga mijinta shine Abu Darda shi wannan malami daga baya aure ta sahabin manzon Allah Abu Darda ya Allah ya kara masa yarda ya aure ta daga baya bayan ta girma hannunsa wanda shine abinda Allah ya kwadaitar da mu a cikin suratul nisa ya rikonta ya bata ilimi mai yawa kuma ya aure ta ta ruwaito hadisi daga salman al-farisi ka'ab bin asim na ash'ari aisha abu huraira ta'ifa sahaban annabi da yawa tana cikin mata masara waɗanda aka yi zamanin tabi'ai malama ce ta haddace alkur'ani a wajen mijin nata shine abu darda to suna na tare har dai ajali ya zo mu mijinta shine abu darda wannan sahabi annaha qalat da abu darda inda al-maut a lokacin da ta tabbata mutuwa ta zo mu mijinta sai ta ce masa innaka khatabtani ila abawayya fi dunya fa ankahuka ta ce masa malan da kai ka nemi aure na a wajen waɗanda suke riko na iyaye na kuma suka ga tantanta ka baka aure na wa ana aqtubuka ila nafsika fil akhirah amma yanzu ga shi ka tafi gab da mutuwa haka ni yanzu nake neman ka da aure a kiyama kaga shi ya neme ta da aure a duniya ita kuma tana neman aurensa a kiyama wanda ke nuna cewar ta ji daɗin zama da wannan sahabin manzon Allah baya ga karatu da ta samu da tarbiyya da kuma kyawawan halayensa har ma tana sha'awar ta sake zama da shi a kiyama a gidan aljanna saboda haka sai abu darda ya ce fala tankihi na ba'di in kina son haka kada ki sake aure bayan mutuwata idan ki aure ba to akwai fatar zamu haɗu a kiyama kyakkyawar mata ce kamar yadda malaman tarihi suke faɗa tana da kyau mai tsananin gaske akwai labarin atiyya bin qaisin al-kilabi wanda yake ba da labarin bayan rasuwar abu darda khataba muawiya bin abi sufyan ummu darda ba'da wafati zawjiha a bayan mutuwar mijinta abu darda sai mu'awiya a lokacin shine shugaba ya aiko mu ummu darda yana bukatan ya aure ta sai darda ita ce inni sami'tu abu darda naji mijina abu darda ya kudu yana cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah yana cewa ya ku ayyuma imra'atin tuwfi anha zawjuha duk sa'ilin da mace mijinta ya fi ya barta fatazawwajat ba'dahu sai ta yi aure a bayan mutuwar minta fahiya li akhiri azwajiha to ita wannan mata za ta zauna da mijinta na karshe ne a raga idan sun samu shiga aljanna gaba ɗayan su wannan hadisin mijina ya karanta da shi wato ya karanta ni hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wa ma kuntu la'akharaka ala abdada ba zan taba zabanka zaban zama da kai akan zama da mijina abu dardari ba kai hakuri kuma saboda ta kwantar masa da hankali ta ce wallahi la tazawwaju zawjan fi dunya a rayuwata ta duniya gaba ɗaya ba zan auri wani mutum ba hatta atazawwaja abu dardai insha Allah fi janna sai na auri abu dardai a gidan aljanna to saboda aka aka koma aka ga Muawiya da amsa da ta bayar Muawiya ka taba ilaiha sai ya aiko mata nasiha fa alayki bi sawmi fa innahu mahsama sai ki riko da azumi ki yawaita azumi to da kin dauki wannan alƙawari sai ki riko da azumi saboda azumi yana katse sha'awa kuma wannan hadisin yana sahihul jami sagir hadisi na 2704 da silsilatu sahiha hadisi na 2281 saboda haka ya tabbata cewa mace tana zama da mijinta na ƙarshe ne idan aljanna amma fa idan sun samu damar shiga gaba da yansu kalimamu zahabi ya ce kuma ikon Allah ita wannan matar ta yi tsawon rai fala umurha ta samu tsawon rai kafin tarsu ishtaharat bil ilmi wal amali wa suhudi kuma ta shahara ta wani ilimi a duniya maza ke zuwa sadaukar ilimi wurinta ga kuma aiki da ilimin sannan da gudun duniya saboda inda tana son duniya da ta wuri mu'awiya saboda shine shugaban duniya a wannan lokacin babu mutumin da ke da karfinsa a duniya gaba ɗaya amma da ce la ta gwamnati ta zauna da mijinta abu darda a gidan aljanna to akwai matar abu darda ita farko ita ce ummu darda il kubra wannan ba ita bace ummu darda il sugura ita ce ta yi zamani da tabi'ai saboda ita waccan matan abu darda ita ce uwar 'ya'yansa yana da yara da ya haifa da ita akwai bilal wanda bilal ya zama gwamna na yankin siriya kamar yadda al-imam bukhari ya ba da labari a littafin tarihinsa ya ma girmi ita ummu darda'i sugura din bilal yaron abu darda'i ya girmi matarsa ummu darda'i sugura ba mahaifiyarsa ba ita ummu darda'i sugura ya girme ta kuma wanda yake ba mu labarin nan ya yi karatu a wurin bilal din ma kamar yadda ya karatu a wurin matar babansa wato ita ce ummu darda'i sugura Allah ya musu rahama wannan tabi'i yana ba da labari ya ce matarsa ta samu rashin lafiya saboda haka sai ya je wajen ummu darda'i sugura wato malaman nan fata kulule idan na tafi wurinta sai ta ce min kai fa ahaluka ya labarin iyalinka fa aqulu laha sai in ce mata marba ba ta da lafiya fa taruli bi ta'ami sai ta ce to zo sai ta kawo abinci a ajemar ta ci abinci fa akul in ci sun ma'utu idan na sake komawa saboda yana zuwa dan karatu wurinta fa fa'ala zalika za ta sake tambaya na yaya labarin iyalinka sai ce ba ta da lafiya saboda ka sai ta kawo abinci ta bani mai in ci fajituha marratan wani lokaci sai na zo ga umar darda'i sugura fa qala sai ta ce kaifa ina labari wato kaifa ahluka ya labarin iyalinka kultu sai na ce kat tamasalu yanzu dai sun samu lafiya shine tamasalu wato lafiya su sun samu lafiya ba kama da ba faƙala sai ta ce inna ma kuntu ad'u laka bi ta'ami abin da yasa kaga nake kiran ka ka zo ka ci abinci an kunta tukhriruna an ahlika annahum marda dalilin da yasa nake baka abinci saboda kana ba mu labari iyalinka ba ta da lafiya fa amma istamasalu amma tunda sun samu lafiya fala nad'u laka bi shay'in za mu sake kiran ka ka ci abincin gidan nan ba me ke nuna maka tana bashi abinci saboda iyalinsa ba lafiya tana taimaka mar saboda yana jinyar iyalinsa wannan shine hikimar al-Imam Bukhari al-Imam Bukhari ya kawo labarin ta saboda ya bamu misali yanda salaf suke taimaka ma dan uwa ba ma mara lafiyan ba wanda yake jinyar mara lafiya shi ma ana taimakon sa saboda iyalinsa ba ta da lafiya kaga babu mai masa girki saboda sai ta dafa abinci ta ce gashi ka ci amma lokacin da iyalinsa ta samu lafiya sai ummu darda ita dakata me hujjanta me yasa take haka akwai wani hadisi daga manzon Allah babu shakka akwai akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man naffasa an mu'minin kurbatan man naffasa an mu'minin kurbatan wanda ya kawar da wata damuwa daga mumini asali alkurba alkarbu alhuzn wal gamm alladhi ya'khudhu bin nafsi haka yazo a lisanul arab bakin ciki wanda ke tsanani a cikin rai wanda shi ake kira alkarbu idan mutum ya shiga damuwa mai tsanani sai ka yaye masa wannan damuwa min kurabi duniya daga cikin damuwoyi na duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah to kai ma Allah zai kawar maka da wata damuwa daga cikin damuwoyi na kiyama wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sassauta ma wanda ya shiga tsanani yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai sauwaka masa a nan duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya rufe asirin musulmi satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah zai masa sutura zai rufe asirinsa a nan duniya da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya takaita maganarsa da ka'ida guda wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimako ga bawa matukar bawa yana taimako ga dan uwansa hadisin al-Imam Muslim yana kitabu zikiri babu fadl al-ijtima ala tilawati al-Qur'an da sunan Tirmidhi wanda wannan hadisin ya jera martabobin damuwa guda uku al-karbu al-usru sannan ya kawo maganar asitru alal ma'asiya wanda shine martaba mafi kankanta salatu maratib duk mutumin da zai kawar da damuwa ga wani dan uwa musulmi to Allah zai kawar masa da wannan damuwa idan mutum yana jinyar wani mara lafiya ya shiga damuwa saboda ka in ka taimaka mar ka rage masa wannan damuwar da yake ciki musamman da wanda aka ce matarsa ba ta da lafiya ita take dafa abinci yanzu babu ita saboda haka ummu darda ita yi irin abin da za ta iya na gudunmawa gare shi wannan ya sa hadisin abu huraira inda ya sa malamai suka ɗauko ka'ida muhimmiya saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljaza'u min jinsil amal Allah yana saka maka daidai aikinka wannan yana cikin littafin ibnu rajab sharhin wannan hadisin juz'i na biyu shafin 284 هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى ابن رجب يجي أكوي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم ديوا ودن سكنون تشور الله ينا مكا ساكيا gwargwadon yadda ka yi abin da ka yi shi ne Allah zai saka maka da shi ibn qayyim jauziya ya yi magana a littafansa guda biyu game da wannan ka'ida al-jaza'u min jinsil amal yana tahzibu sunan abi dawud ya ce kaddallar kitabu wa suna fi aksar min mi'ati mawdi idan za zaka ciro hujjoji daga alkur'ani da hadisin manzon Allah da ka samu hujja ta fi ɗari hujja ta fi ɗari wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana innal jaza'a min jinsil amal fil khairi wa shar ana saka maka ne daidai aikinka a nan duniya haka ma a lahira a nan duniya kana samun sakamako ne daidai aikinka idan alkhairi ne alkhairi idan sharri sharri wannan yasa Allah madaukake yace jaza'an wifaqa sakamako ne dake dacewa da halin mutum da aikinsa yani wufqa amalihi Allah yana sakawa mutane daidai da ayyukansu yana cewa hadha sabitun shar'an wa qadaran a shari'a haka ne haka nan kuma a tsari na halitta ma haka ne abinda kai shi kake samu sakamako akai hakan ma littafin sa ilamul muwaqqi'in yana juz'i na farko shafin 214 yana cewa lizalika kana aljaza'u mumasilan lil amal min jinsihi fil khairi wa sharri sakamako yana dacewa ne da halin mutum imma alkhairi imma sharri saboda haka idan mutum ya sa sharri a gabansa ya banda sanin cewa komai dadewa sharrin nan zai dawo kan shi idan mutum ya sa aikin alkhairi a gabansa ya kwanda sanin cewa komai dadewa zai ga alkhairin wannan abin da yake yi faman satara musliman satarullah in ka rufe asirin musulmi Allah ya rufe naka wa man yassara ala musirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wanda ke sassauta ma wanda ya shiga tsanani Allah zai sassauta mar a nan duniya ya sassauta mar a lahira saboda ka'idar guda ce wa man nafasa an mu'minin kurba min kurabid dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن أنفق أنفق الله عن عليه إن كباير الله يباك ومن أوعى أوعى عليه kamar yadda zo cikin hadisin asma'u bintu abi bakari manzo Allah ya ce karki yadda ki tsuke aljihunki Allah sai ya tsuke miki rahamarsa idan mutum ya zama mai mako Allah sai ya rike na'imarsa gare shi wa man afa an haqqihi afa Allahu anhu an haqqihi in ka yafe hakkinka Allah sai yafe maka fa haza shar'ullahi wa qadaruhu wa wahyuhu wa sawabuhu wannan haka tsari shari'ar Allah take yake kuma haka nan kadaran Allah tabaraka wa ta'ala yake haka Allah ya saukar da alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa ummu darda'i ta karantar da shi amaliyya idan musulmi ya shiga damuwa a taimaka masa saboda haka sai ta taimaka mishi akwai wani misali wanda da yawa mun yi sake da shi da yawa mun yi sake da wannan abin idan mutum ya rasu ba a ɗaukan dukiyarsa a ciyar da iyalansa a ka'idar musulunci idan mutum ya rasu ba za a ɗauki dukiyarsa a ciyar da iyalai ba la dukiyar ta gado ce amma idan za a ciyar da su daga wannan dukiya to za a ciyar da su ne gwargwadon rabon kowa saboda kowa da irin rabon da zai samu a cikin wannan gado saboda haka idan aka ɗauki abincin mamaci sai aka dafa ma iyalansa za su ci ne ala haddin sawa wanda kuma ba daidai ba ne shi Allah ya yi rabon gado to amma idan duk sun amince wannan kuma babu laifi illa dai a ka'ida ta musulunci abinda Allah ya shar'anta da zaran mutum ya rasu hakkin ciyar da iyalan wannan mutumin yana kan musulmai ne gaba daya yana kan musulmai kuma ba dole bane yana kan musulmai yana da falala akwai hadisin da ya zo a sahihul bukhari da muslim yana kitabun nafaqat sahihul bukhari babu fadlin nafaqa ala al-ahli sahihu muslim babu al-ihsan ila al-armila ila al-armala wal miskin wal yatim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'i ala al-armalati wal miskin wanda ya tsaya yana ɗawainiyar mace mai takaba da talaka gidan da aka yi mutuwa sai mutum ya ce to ɗawainiyar gidan na na ɗauke wannan gidan da aka yi rasuwa na ɗauke ɗawainiyarsu ya aika a gaya musu duk ce dai ku zo duk abin da mamaci yake yi ku ku aiko ni zan yi har zuwa lokacin da za su gama ta kaba har zuwa lokacin da za a raba wannan gado annabi sallallahu alaihi wasallam yace kal mujahidi fi sabilillah ladan da yake samu a wurin Allah kamar wanda ya tafi yaki ne a hanyar Allah awul qa'imil layl as-sa'imin nahar wanda ke kwana yana ibada ya wuni yana azumi akan haka kamar misali akwai malamin da ake kiransa ibn hubaira ibn hubaira shekararsa 979 rabuwansa da duniya yana da littafi ake kira al-ifsahu an ma'ani sihah wanda ya akan sahih bukhari da muslim sharhin hadisansu yana da mujallad wajen goma mujallad 6 shafi 267 yace wal muradu anna Allah ta'ala يجمع له ثواب الصائم والقائم والمجاهد في دفعة كتشيد دا إيالان واندا, أك... واندا يرسو تو الله زي ربوتا مكا لنا واندا يتفياكي واندا يقانينا إبادة واندا يونينا عزمي باب واندا يكيش لدى الدنيا باب saboda jihadi shine mafi girman aiki a sunar manzon Allah ya zama to kai da za ka ciyar da iyalan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da wanda ya jihadi ya ƙara saboda hadisin ya zo da lafazin kal mujahidi fi sabilillah wal qa'imil layl as-sa'imin nahar wanda ya jihadi hanyar Allah wanda ke kwana yana ibada wanda ke wuni yana azumi a hada ladan duka ladan mutumin da ya taimaka ma mutumin da ya rasu ya taimaka ma iyalansa وذلك أنه قام للأرملة مقام زوجها saboda ya tsaya kamar mijin wannan mata alladhi salbaha iyahul qadar wanda kaddara ta raba ta da shi kaddara ta raba ita wannan matan da mijinta wa arbaha an rabbiha saboda shi wannan sai kwantar da hankali ita wannan mata ta wajen dawainiyar gidan gaba daya wa qama ala zalikal miskin ko ko wani talaka dan ciyar da talaka shi ma ladan sa haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda allazi ajaza an qiyamihi bi nafsihi wanda ya kasa daukan dawariyar kansa fa anfaqa hadha fadla qutihi saboda ka shi wannan mawadaci ya dauki dukiyarsa ya zama yana da waniya da ita ga waɗannan bayin Allah tasaddaqa bi jaladihi fa kana nafquhu idan yukafi usama wal qiyam wal jihad saboda ka yasa ladansa ladansa yana daidai da wanda ya yi azumi da kuma wanda ya kwana ibada da wanda ya tafi jihadi hakanan al'imamu nawawi shi ma ya shahi hadisin wato sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha takwas shafin dari da goma sha biyu wannan mun yi rauni ta wannan sashi babu shakka idan ma ka ga an taimaka wa gidan da aka yi mutuwa bai wuce kwana ɗaya kwana biyu shikenan kamata ya a tsaya ana kulawa da su har zuwa lokacin da ake ganin sun wadatu musamman dai in ya kai ga an raba gado saboda shi gado ba shi da lokaci guda da aka ayyana na rabonsa don wani mamacin akwai basu suka a kansa dole sai an gama biyan bashi kafin nan a raba gado wani mamacin yana kasancewa dukiyar tasa ba a sanin yanda hakikanin ta yake da wuri wani mamacin ya bar mace mai ciki wanda dole sai ta haihu kafin a yi rabon gado to akwai dalilai waɗanda kan sa ba za a raba gado nan da nan bayan rasuwa ba wa zai kula da wannan gidan yan uwa musulmi mako ba dole bane sai dai sai Allah ya zuba lada mai yawa a kansa saboda yawan ladansa sai shedan ya raba mu da shi saboda yana da lada mai yawa sai ya zama mun manta maimakon a kai abinci gidan mamaci sai ma a zo a zauna ana cinye abincin gidan ga mu karanta babi na gaba babi na 233 iyadatul a'rab babi akan zuwa gaida kauyawa je gaida kauyawa ba su da lafiya ibn al-asir a littafin an-nihayat fi garib al-hadis juz'i na uku shafin 203 yace al-a'rab sakinul bariya min al-arab da larabci al'arab su ne waɗanda ke zama a daji a ƙauye larabawan daji allazi na layu kimuna fil amsar ba su zama a cikin birane waɗanda suke zama a cikin birane su ana kiransu al'arabu sai a ce a arabi arabi a arabi shine wanda ke zama a bayan gari idan aka ce arabi shine wanda ke zama a cikin gari fatawar imam bukhari yana nufin ko da aka ce akwai falala wajen zuwa gai da mara lafiya karka ɗauka sai na cikin gari hatta na ƙauye حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي wannan yaron sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam babansa shine alhakan bin abul as Allah ya kara masa yarda عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نعم جي كان صحابي بابن شيني عبد المجيد بن الحكم بن عبد العاز شيني يارون صحابي قال حدثنا خالد خالد الحزاء خالد الحزاء يا شهر da wannan suna amma sunansa Khalid bin Mihran shi ma yana daga cikin tabi'ai ya ga Anas bin Malik an Ikrima ya karbo hadisin daga Ikrima Ikrima shi ma tabi'i ne amma ikirma babban tabi'i ne wato ya karbo hadisin wajen ikirma an ibni abbasin shi kuma karbo daga wurin abdullahi bin abbas sahabi manzon allah anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam dakhala ala a'rabi abdullahi bin abbas ya bada labari manzon allah ya shiga wajen wani balaraban kauye ya'uduhu don ya gaida shi ba shi da lafiya kaga an samu hujja annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin gari ya tafi kauye don ya gaida wani balarabe ba shi da lafiya wakala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sai ya ce la ba'sa alaika babu damuwa gare ka tahurun insha Allah wato mai tsarkakewa ne insha Allah wannan ciwo mai tsarkakewa ne gare ka insha Allah al-imam al-azhari masanin larabci yana cewa at-tahuru da larabci shine at-tahiru al-mutahhiru abinda ke da tsarki mai tsarkake wani abu shi ake kira at-tahur ma'aunin fa'ul yana daukan ma'ana da yawa kuma in ka dubi sashin fiqhu zaka ga misalai kamar misali al-wudu kuma akan ce al-wudu sannan a ce as-suhur kuma akan ce as-sahur duk ma'aunin su guda ne da al-tafur wato abin da yake tsarkake wani abu shi ake kiransa al-tafur kamar yadda za a ce alwabu ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala shine al-tafur shine alwabu idan aka ce as-sahur abin da aka ci na suhur shine as-sahur amma suhur shine asali lokacin yin suhur din amma abincin suhur din shine as-sahur kamar alwabu ruwan alwala din idan aka ce at-tahur wato abin da ke tsarkake wani abu kaga manzo Allah yana nufin ciwon nan da ya same ka mai tsarkakewa ne gare ka babu damuwa insha Allah qala Abdullah bin Abbas ce qala al-arabi sai balaraban kawai yace bal hiya human tafur a a yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a ni da abin da na sani zazzabi ne mai tafasa ni abin da na sani wannan zazzabi ne shine man tafur tana tafasa ala shaykhin kabir akan tsoho tukub wato zazzabin ba shi mara tausayi yana tafasa akan tsoho tukub kai ma tuzirhul qubur dan dai kawai zazzabin nan ya kai shi kabari tuzirhul qubur wato ya kai shi kaburbura kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa na'am izan to haka din kenan manzon Allah yace to haka din kenan kaga magana ta kare domin mutumin da manzon Allah ya tallata masa rahama sai yaki manzon Allah sai ya rike abin sa ashe kaga kauyanci ba hujji ba uzuri bane a wajen Allah al-a'rabu ashad kufran wa nifaqa inda a ce kauyanci uzuri ne da Allah madaukaki bai faɗi wannan a cikin alqur'ani ba larabawan ƙauye sun fi tsananin kafurci da munafinci saboda haka idan mutum ya zauna da ƙauyanci wannan bai zama uzuri gare shi a kiyama da cewar ai bai samu wayewa ba ne shi yasa bai samu shiryar Allah ba Allah ka tare wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul manaqib babu alamatin nubuwa fil islam kuma yana kitabul marba babu iyadatil a'raf kamar yadda yasa a nan babu iyadatil a'raf haka ma a cikin aljami'u sahih yayi babi mai irin wannan suna babi akan tafiya a gaida larabawan kauye shine hadisi na 5656 amma hadisin yanda zo a cikin sahih bukhari hadisin abdullah bin abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu annabi ya shiga wajen wani laraban kauye ya taho gairi shi ba shi da lafiya kala abdullahi bin abbas ya ce wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya kasance iza dakhala ala maridin ya'uduhu idan ya shiga wajen mara lafiya da ya tafi gaida shi fa qala lahu yana jin masa la ba'asa tahurun insha Allah ashe ba akan wannan laraban kauyen kadai annabi ya faɗa ba abdullahi bin abbas ya ce shi annabi halinsa kenan sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi da mara lafiya yana faɗin wannan kalma la ba'asa tahurun insha Allah kala sai balaraban kawai ya ce kulta tahurun ta ce wannan zazzabin mai tsarkakewa kalla a ban yadda ba in ji balaraban kawai ce a ban yadda ba bal hiya human tafu zazzabi ne mai tafasa a taso ya taho da kalmomi guda biyu kuma duma nasu guda ala shaykhin kabirin zazzabi ne mai tafasa akan tsoho mai yawan shekaru tuziruhul qubur zazzabin na kokarin ya kai shi ga kaburbura fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace fa na'am izan to hakan kenan hadisin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne suka ruwaito amma al-imam bukhari ya kawo hadisin abdullahi ibn abbas ya kawo shi a cikin al-adabul mufrad ya kawo shi a cikin al-jami'us sahih akwai hadisin Anas bin Malik shi ma ya ba da labari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na biyu hadisin sa yana musnadul imam abi ya'la al musa shine hadisi na 4173 Anas ya ba da labari yace inna rasulullahi dakala ala arabiyyin ya'udu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga wani balaraban kauye don ya gaida shi kaga dai ya tabbatar da manzon Allah yakan tafi hatta wato ga ƙauyawa yana zuwa gaida sun yi ji labarin ba su da lafiya Allah ka samu iya koyi da shi wanda babban abin misali ne ga shugaba babban abin misali ne ga shugaba saboda yana jagoranta al'umma in ya samu labari wani ba shi da lafiya zai tafi gaida shi Anas ya ce wa huwa mahmumun shi wannan balaraban ƙauyen yana zazzabi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce kafaratun wa tahurun kafara ce kuma tsarkakewa ne gare ka faƙalar arabi sai balaraban kawai ya ce balhuman tafur a'a zazzabi ne mai tafasa ala shekin kabirin akan tsoho mai yawan shekaru tufiru hulkubur dan dai ya kai shiga kaburbura faƙama annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji wannan kalma sai ya tashi wata raka ku ya bar shi kawai ya tashi ya bar shi saboda idan aka faɗi magana mara kyau zama a gurin haramun wanda shi ne abinda alkur'ani ya karantar da mu kana zaune da mutum sai kawo magana mara kyau to wajibi ne ka tashi hatta yahudu la sami'in gairi ila hadisin gairi hadisin yana al-musnad al-imam ahmad wa rijaluhu siqatun yana mujallal uku shafi na 250 sahabi na uku shine shurahbil al-ju'fi abu abdurrahman Allah ya kara masa yarda shine mutum na uku wanda ya bada labarin wannan tafiyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a bayaninsa ya nuna cewar ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wata makawayin bane wanda ke nuna cewar abin ya auku mai yiwa ba karo ɗaya ba ya ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu a arabiyyun tawilun sai ga wani balarabin ƙauye dogo ya zo yan tafiku yana yana bai jikinsa na rawa saboda zazzabi faƙala sai ya ce ya rasulallah shekun kabir ya rasulallah ga tsoho mai yawan shekaru bihi human tafur yana tare da zazzabi mai tafasa tuziruhul kubur zazzabin na ta kokari sai ya kashe kabari sai wanzan Allah ya ce shekun kabir lallai tsoho mai yawan shekaru bihi human tafur yana tare da zazzabi mai tafasa hiya lahu kafaratun wa tahur zazzabin zai zama kafara gare shi kuma tsarkaka gare shi kaga wanda Allah sai gyara mai magana a sai sake faɗa abin da ya faɗa ya rasulullah shaykhun kabir bihi human dafur tuziruhu alqubur fa'adaha alaihi nabi sai annabi sake maida mar wancan magana ya masa gyara shaykhun kabir bihi human dafur hiya lahu kafaratun wa tahur tsoho mai yawan shekaru yana tare da zazzabi mai tafasa haka ne amma zazzabin yana ma kafara gari shi kuma tsarkaka ce ya faɗa masa salatu marratin aw arba'a in ji wannan sahabi sa hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa gyara sau uku ko sau hudu fa qala bi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutumin ya naci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma iz abaita tunda kaki fa huwa kama taqul to haka din ne tunda kaki to kamar yadda ka faɗa din ne sai manzon Allah ya ce wa ma qaballahu fa huwa ka'in kamar yadda annabi Yusuf ya fata ubiyal amru allazi fihi tasabtiya idan annabin Allah ya faɗi magana an babu canji tunda kaki amma idza abaita fa huwa kama taqul tunda kaki abinda ni nake faɗa maka zazzabin kafara ce gare ka tsarkaka ne gare ka to ya tabbata yanda ka fara din wa ma qaballahu fa huwa ka'in kuma abinda Allah ya hukunta ta hukunta tabbata ne ba abinda zai kauda shi saboda sai wani sahabi ya ce fa ma amsa min al-gadi illa mayitan ba a kai yammacin gobe ba fashe mutumin ya rasu hadisin yana al-mu'jam al-kabir na imam at-tabrani hadisi na 7213 nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bina ce ba tunda har ya faɗa mutumin yaki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi da abin da yake faɗa tunda ya fi gamsuwa da abin da kwakwalwarsa ta saƙa mar tunanin shi abin da ya bashi ya fi gamsuwa da shi da bayanin mazan Allah saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi da fahimtarsa yana da kyau mu sani wato malamai sun kasu kashi biyu game da fahimtar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da la ba'sa tahurun insha Allah me ma'anarsa la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi yana zama tsarkaka insha Allah akwai wani malami wanda ya sharhin sahihul bukhari ana kiransa al-imam Muhammad bin Abdul Wahid wanda ya fi shahara da Ibn Tin ya rasu shekaru 828 da suka wuce Allah ya masa rahama yace yahtamilu an yakuna zalika du'aan alaihi wa yahtamilu an yakuna khabaran amma ya'udu ilayhi amru wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi gaida mara lafiya kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ba wai wannan balaraban kauyen bane kawai kana nabiyyu idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala lahu la ba'sa tahurun insha Allah wanda ya zo cikin riwayar al-imam al-bukhari wanda yana kitabul marba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce wa mara lafiya la ba'sa tahurun insha Allah yana daukan ma'ana biyu na farko akwai malaman da suke gani yana daukan ma'anar addu'a yana daukan ma'anar addu'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar addu'a ce ke wa mara lafiya din idan ya faɗi wannan kalma waɗanda suke ɗaukan wannan fahimta kashi na farko cewar addu'a ce annabi yake wa mara lafiya akwai ibn hajar mai sharhin sahih bukhari cikin fathul bari yana mujalla na goma sha biyar dari da goma sha biyu annal marad yukaffiru al-khataya babu shakka rashin lafiya a dalilinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe laifuka a dalilin rashin lafiya Allah yana yafe laifuka fa in hasalat al-afiya faqad hasalat al-fa'idatan idan lafiya ta samu kaga an samu fa'idoji guda biyu an samu kafara na zunubi sannan kuma gashi an samu lafiya din wa illa fa hasala rifu takfir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa insha Allah yadullu ala anna qawluhu tahurun du'a'un la khabar ibnu hajar yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mara lafiya la ba'sa tahurun insha Allah wato addu'a ce yake yana yin addu'a ce saboda haka sai yace yahtamilu an yakuna nabiyyu alima annahu sayamut min zalikal marad ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari wannan mutumin zai rasu a dalilin wannan rashin lafiya fada'alahu saboda haka sai annabi yake masa addu'a bi an takuna lahum ma lahu tuhura li zunubihi wannan zazzabin ya zama tsarkaka ga zunubansa wa yahtamilu an yakuna a'lam bi dhalika lamma ajabahu al-arabi bima ajabahu tana yiwa kuma daga baya ne manzon Allah ya gane a lokacin da shi balaraban ya bashi irin wannan amsa sai manzon Allah ya gane wannan balaraban tababbe ne ba zai samu wato gara ba sa ta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa amma iza abaita fahiya kama taqulu qaballahu ka'inun qaba'ullahi ka'inun yana cewa ma qaballahu fa huwa ka'inun fa asbaha al-arabiyyu mayyita saboda haka shi wannan balarabe sai aka waye gari ya rasu to akan haka al-imam al-qarafi wani babban malami mai littafin kitabu zakhira yana cikin manyan masana a tarihin masabar al-imam malik Allah ya musu rahama al-imam al-qarafi shi yana ganin kuskure ne idan ka tafi gaida mara lafiya kai masa addu'a ja'ala Allah hadhihi al-musiba kafara li dhanbihi kace Allah ya sa jinyar ka ta zama kafara al-imam al-qarafi yana ganin kuskure ne ka fada ka lianna shari'a kad ja'alaha kafara saboda tuntuni dama jinyar musulmi kafara ce saboda haka in ka tafi kake cewa mara lafiya ka je gaida mara lafiya sai ka ce Allah ya sa cutar da kake fama da ita ko ko musibar da ta same ka misali gobara ko hatsari ko wani abu dan kowace musiba ta samu mutum ana masa jaje idan ka je ba daidai bane ka ce Allah ya sa wannan abin ya zama kafara gare shi in ji al-Imam al-Qarafi saboda ai tuntuni kamar yadda muka karanta a hadisai da suka wuce akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusibu al-mu'min min musibatin hatta shauka illa qussa biha aw kuffira biha min khatayahu ko da kaya ce ta soki musulmi a dalilin wannan kaya Allah yana kankare laifi yana gafarta wa musulmi laifinsa saboda haka sai al-Imam al-Qarafi yace fa su'alu takfir idan ka ce Allah ya sa jinyar ta zama kafara talabul li husulil hasili kamar kana neman samuwar abin da tuntuni an same shi tuntuni an same shi domin in musulmi yayi ciwo ciwon sa yana zama kafara gare shi to addu'ar me kake Allah ya sa cutar ta zama kafara sai ce fa huwa isa'atul adab al shari'i wannan kamar rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi al'imam al-karafi ke da wannan fahimta wannan ya sa sai shi ibn hajar ya ce la wannan fahimta ta al'imam al-karafi kuskure ne babu shakka halal ne ka yi addu'a ga mutum ko da an samu tabbacin wannan abin da ake roƙa wa mutumin ya samu ko da an samu tabbacin abin da ake roƙa wa mutumin ya samu ka ƙara roƙa mar sai ba da misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da annabi dukkanmu muna salati ga manzon Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah kai salati ga annabi ya Allah kai tsira ga annabi ko baka yi addu'a ba manzo yana tare da wannan tsira ko kuwa ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙa masa alwasila bayan kiran sallah muna roƙa masa Allah ya bashi alwasila ko da ba mu roƙa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai dace da wannan wasila amma roƙan da muke yi ibada ce saboda haka dan mutum ba shi da lafiya ka je gaida shi ka ce Allah ya sa jinyarka ta zama kafara wannan ba laifi bane ko da a ce jinyar ta zama kafaran bare ba kowa bane jinyarsa take zama kafara gare shi tunda akwai sharuɗa akwai sharuɗa wanda mun karanta a baya akwai sharuɗa guda uku waɗanda in mutum ya cika su to lokacin ne jinyarsa take zama kafara gare shi idan mutum bai cika su ba jinyarsa ba ta zama kafara gare shi kaga in ka masa addu'a ba mamaki bai cika waɗannan sharuɗan ba amma a dalilin addu'ar ka sai Allah ya datar da shi ya cika waɗannan sharuɗa sai jinyar ta zama kafara gare shi wannan fahimta ta farko kenan wanda ibnu hajar yake da ita akan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan addu'a ce to amma akwai mushkila a nan idan addu'a ce yaya wannan mutumin addu'ar ba ta yi tasiri gare shi ba fahimta ta biyu ita ce ba addu'a ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan ita ce gaskiya wanda ita ce fahimta mafi inganci idan ka ce wa mara lafiya tahurun insha Allah ba addu'a kake mar ba me kake mar kana rarashinsa ne kana tunatar da shi wani abin da manzo ya faɗa ba wai kana mar addu'a ba ne lala kana tunatar da shi ne game da wani abin da manzo ya faɗa saboda haka tsakanin abubuwa guda biyu ne tahurun insha Allah shin addu'a ce ko alkhabar ne domin alkhabar shine kana ba da labarin abin da dama can ya tabbata a shari'a fal khabar yuhassin ta'liquhu ala al-mashi'a idan zaka ba da labari to babu shakka a sunnar manzon Allah yana da kyau sai ka hada da insha Allah saboda labari kake bayarwa labari kake bayarwa misali zaka ce wane Allah ya ji kansa kaga addu'a kai ko to ba za ka ce insha Allah ba wane Allah ya masa rahama Allahumma arhamhu ya Allah kai masa rahama Allah ka gafarta masa idan addu'a kake yi la karka kawo insha Allah la yasihhu an tuqayyad zalika bil mashi'a ba daidai bane kai addu'a sannan ka hada da insha Allah manzo Allah ya hana saboda akwai hadisin Anas bin Malik babu shakka akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza da'a ahadukum idan wani zai yi addu'a daga cikin ku falyazim almas'ala to ya karfafa abin da yake roko amma in kace insha Allah kana raunana abin ne manzo Allah yace wala yaqulanna allahumma in shi'ta fa'atini kada ka ce ya Allah in ka ga dama ka bani domin in kace insha Allah kana nufi in Allah ya ga dama ne Allah ka ji kanwa ne in ka ce insha Allah in ka ga dama ai kaga kamar ka raunana addu'an ko manzo Allah ya hana hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim a sahih muslim hadisin yana kitabu zikri babul azmi fi bid'a manzo Allah ya ce idan za mu yi addu'a mu karfafa addu'an kar mu kawo wani abu da ke gwada akwai rauni tare da zukatanmu saboda haka yasa Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama a littafinsa Fathul Majid musamman yayi babi na 52 yana babi akan Allahumma ghafirli in shi'ita yayi babi akai ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana to tunda annabi ya hana a hada addu'a da insha Allah ya za a yi kuma shi annabin ya hada addu'ansa da insha Allah Allah ya samu gane idan ka dauka addu'a ce annabi ya ma wannan balarabe tahurun insha Allah to kaga kenan manzo Allah ya hada addu'a da almashi'a kuma gashi ya hana mu hada addu'an mu da insha Allah manzo Allah ya hana in za ka yi addu'a ka yi addu'a amma kar ka hada da insha Allah akwai misalai waɗanda suke tabbatar da cewa labari ne annabi ya bayar ba ba addu'a ba ce idan za ka ba da labari to babu laifi sai ka hada da insha Allah me kamar yadda muka bada misali in zaka ce wane Allah ya ji kansa to karka sa insha Allah amma idan misali ka ce wane yana aljanna fa kaga kana bada labari wane yana aljanna ya kai ka sani to sai ka maza ka cika da me insha Allah wannan labari kenan to wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi za mu ba da misalai misali na farko akwai hadisin abdullahi bin umar yace kana rasulullahi yaqulu idza aftar idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi yana cewa zahaba dhama'u wa btallatil uruq wa sabata al ajru insha Allah manzo Allah yakan ce zahaba zama'u yanzu kishi ya tafi idan manzon Allah ya bude baki kenan idan ya sha ruwa lokacin faduwar rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kishi ya tafi jijiya ta jika lada ta tabbata lada ya tabbata kaga yana bada labari ne duka ba addu'a a ciki babu addu'a a ciki so zahaba bama wa tallatil uruq wa sabata al ajr insha Allah tunda ya ce lada ya tabbata sai ce insha Allah wannan kaga labari ya bayar ba addu'a bace kuma wannan shine kadai zikirin da ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mutum idan yayi azumi zai yi inda hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 2066 da sahihul jami'i sagir hadisin 4678 duk wata addu'a da ka gani ana yi a lokacin bude baki ba ta inganta ba sai dai wannan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne bayan ya ci abin da zai ci in ya tauna da biyu ne ya hade ko ya sha ruwa to sai ya faɗi wannan zikiri din amma wata addu'a da zaka samu addu'a da ake a lokacin buɗe baki na addu'ar ba ta inganta daga manzon Allah ba bayanin su yana irwa'ul galil hadisin 920 to anan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabbatal ajru insha Allah labari yake bayarwa sannan ya hada maganarsa da almashi'a littabarruk saboda fatan ya samu albarkan Allah subhanahu wataala yani zikir subutil ajri ba'da zawali ta'ab sai manzo Allah ya ce insha Allah bayan an wuni da kishi da yunwa yanzu an sha ruwa gajiyar ta tafi kishin ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kamar yadda kishi ya tafi da gajiya haka kuma ladan azumin ya tabbata to amma Allah kada ya barwa kansa sanin tabbatar lada wani sai ya wuni yana azumi ba shi da lada saboda haka yasa sai manzo Allah ya hada da insha Allah ta'allaka bil akhir ala sabili tabarruk saboda fatan albarkan Allah tabaraka wata'ala wannan misali na farko kenan misali na biyu misali na biyu hadisin buraida bin al-husayn annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir buraida yace manzon Allah yana karantar da sahabbai idan sun tafi makabarta ga abinda za su yi assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minina wal muslimin وإنا إن شاء الله بكم لاهقون idan ka faɗi wannan addu'a kake musu la farko dai assalamu ala ahli diyar min almu'minin wal muslimin addu'a ce amma idan ka ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun mu masu haɗuwa ne da ku mu masu haɗuwa ne da ku insha Allah wannan ba addu'a bace labari kake bayarwa kana ba da tabbaci ne kai ma ko mai dadewa sai ka mutu ka je makabarta ne ka yi ma matattu sallama bayan ka musu sallama sai ka ce mu ma masu haɗuwa ne da ku insha Allah ai magana kake labari kake ba addu'a ba ce wannan kana tabbatarwa ne saboda karfafa mu kanka saboda wa'azi mu kanka komai dadewa sai ka mutu sai an binne ka to amma sai ka ci gaba da addu'a as'alullaha lana wa lakumul afiya wannan addu'a ce amma cewa inna insha Allah bikum lahiquna ba addu'a bace labari ne kake bayarwa shi sa ka hada da almashi'a littabarruki bi kalimati Allah ta'ala saboda fatan ka samu albarkan Allah madaukaki wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kamar yadda yazo a sahihu muslim al-imam muslim ya kawo hadisan duka hadisin buraida wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya masa habbai idan sun tafi makabarta wannan ita ce addu'a da za su yi yana kitabul janaiz babu ma yukaru inda dukhulil qubur wa du'a li ahliha hadisin abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafa alal maqabir ya tsaya a wata makabarta yani atal makbara ya iso ga wata makabarta fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace assalamu alaikum dara qaumin mu'minin assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wannan addu'a ce wa inna insha Allahu bikum lahiqun wannan kuma labari ne tabbatarwa ne da fatan albarkan Allah cikin maganarsa mu ma masu haɗuwa ne da ku insha Allah kalmar insha Allah din nan ba addu'a ba ce saboda inda addu'a ce ya gwada cewar kenan wani yana iya hana kansa mutuwa ko baka ce insha Allah ba sai ka mutu kuma sai an binne ka to amma insha Allah ka faɗa ne saboda fatan albarkan Allah saboda tunatarwa ga waɗanda suke kusa da kai waɗannan da kuke gani sun mutu an binne su a nan da farayayyu ne kamar yadda muke dare muke tafiya a doron ƙasa mu ma fa komi daɗewa sai mun tafi nan wato ka kamar wa'azi kake wa na kusa da kai cewa wa inna insha Allah bikum lahiqun don haka in kaga insha Allah a cikin maganar manzon Allah ba inda zaka same ta a hada da addu'a wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan misali na uku shine lokacin da Annabi ya tafi umra wanda umrar da ake kira umratul hudaybiyya watan zulqa'ida hijira na da shekara shida ya tafi makka tare da sahabbai dubu da ɗari hudu an zo makka kafin a shiga makka aka samu mutanen makka dai sun hana saboda ka sun tsare aka manzon Allah ba zai shiga maka ba don a lokacin makka ta hana su shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya baro madina mabarki yayi gashi ya shiga makka ya ga ya sahabbai saboda ka an taho yanzu kuma kafirai sun hana shiga makka aka kai garbu da sulhu ba za a shiga makka ba dai a wannan shekara za a ciwo hankalin sahabai ya tashi munafikai suka samu wurin riko a'a muhammadu ka ce mafarki kai za mu shiga makka yanzu gashi mun zo makka an hana mu shiga Allah ya saukar da ayoyi na suratul fati aya ta 27 laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi Allah ya gaskanta mafarkin nan da manzon Allah ya gaskiya ne لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah insha Allah dinnan ko da Allah bai kawo ba cewa la tadkhulunna almasjid alharam ya wadatar amma insha Allah Allah yana karantar da mu ne mu rika hada maganar mu da insha Allah duk abin da za a yi nan gaba abin da bai riga ya auku ba in dai abu zai faru ne gaba to ka hada da insha Allah zaka samu musulmi da yawa wanda maganar sa babu insha Allah za a yi kawai to za a yi kai ne mai yi kai Allah shi ke da iko yayi Allah yana iya kawo sababin da zai hana ka damar ka yi saboda haka duk abin da za ka yi kar ka ji kunya addinin ka ne kuma da fatan rayuwarka ta samu albarka ko shugaba ne kai ka ce za a yi kaza ka hada da me insha Allah saboda kana shugabantar mutane a matsayin musulmi ya kamata kafirai su sani musuluncin nan ba suna bane har aqida ta shafe shi saboda haka maganarka za a yi kaza za a yi kaza insha Allah za a yi kaza insha Allah shi ne abin da Allah ke karantar da mu Allah ya ce za a shiga masallacin nan mai alfarma kamar yanda mazan Allah ya mafarki amini muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu Allah ya san abin da ba ku sani ba shi yasa ba ku shiga ba a yanzu domin a cikin garin maka akwai musulmai masu rauni akwai mata akwai yara in kun shiga a yanzu za a yi fada in an yi fada a cutar da su sai Allah ya dakatar da shigar ba yanzu ba sai gaba amma shigan nan da manzo yi mafarki tabbas to yanzu gaba ɗaya maka ma ba kafiri kaga mafarkin manzo Allah ya tabbata faja'ala min duni zalika fathan qariba saboda haka sai Allah ya ce bari a baku gyara kafin ma fathu makka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah nasara na khaibar wannan fathu makkan da ba samu ba sai aka gaggauta wata nasara wanda ta kwantar da hankalin masu imani amma wannan mafarki na manzon Allah gaskiya ne saboda haka insha Allah in ya taho a magana idan dai a hadisin manzon Allah ne ba za ka samu cikin addu'a bane me ya dalili saboda annabi ya hana annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin Anas bin Malik wanda muttafaqun alaihi إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني kada ka ce ya Allah ka bani insha Allah la la la in kana addu'a kar ka sa insha Allah amma in kana ba da labari ka hada da insha Allah ko kana kana fatan wani abu zai auku nan gaba ka hada da insha Allah to wannan shine abin da bambanta tsakanin maganar wannan balarabe da malamai ke cewa alkhabaru da kuma addu'a in ka lura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan ga wannan balarabe ba addu'a bace manzon Allah ya faɗa masa magana ce na tabbatar da abin da dama can rashin lafiya yake tare da shi saboda haka yasa kamar yadda muka karanta a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan balarabe ya taho gare shi ya rasulullah ga zazzabi wato yana tafasa a jikin tsoho mai yawan shekaru yana kokarin ya kai shi ga kabari manzo Allah ya ce a'a ya mar gyara zazzabin nan yana zama tsarkaka ne gare ka yana zama kafara gare ka ka ga yana masa gyara ne saboda haka idan manzo Allah ya ce tahurun ba wai addu'a bace yana nuna maka wannan ciwon da kake fama da shi ba abokin gaban ka bane cutar da ta same ka ba musiba bace wanda wato Allah bai kita da ya saukar mana ita ba wato kamar rahama ce gare ka ka rika tunanin wannan a lokacin da jinya ta same ka saboda za ka gane Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi ne saboda ka samu lada a kai ba wai dan ya wahalar da kai ba wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake maimaita wannan kalma da shi wannan balarabe yake fada annabi sallallahu alaihi wa sallam yake masa gyara da cewa cutar ba ta zama yana cewa shaikun kabirin bihi human tahuru hiya lahu kafaratun wa tahurun kaga wannan sai ya fassara abinda manzo Allah ke nufi da tahurun insha Allah wato zazzabin yana zama kafara ne ga mara lafiya yana zama karin tsarkaka gare shi ya dada kusantar da shi ga Allah subhanahu wata'ala ya dada sanya shi cikin masu tunani wato waɗanda za su gyara ayyukansu saboda cuta tana zama darasi ga ɗan adam lokacin da ka samu rashin lafiya sai ya zamanto ka tuna gaba akwai mutuwa saboda ka abubuwa da yawa sai ka ga an rage akwai ilimi mai yawa cikin wannan kissa kamar da ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari da mujalla na goma shafi dari da biyar fa su'alu takfiri talab li husul hasil kamar yadda malami ke cewa asali ba addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato tunatarwa ne ga wannan balarabe kuma ba shi kadai ba idan ka tafi gaida mara lafiya ka ce mai tahurun insha Allah kana tunatar da shi ne wannan cutar da take tare da shi wato ba azabar Allah ba ce a'a Allah ya saukar ita ne saboda ta zama tsarkaka gare shi shi musulmi ya rika tunanin haka kamar yadda zamu karanta cikin kusa da wannan babi insha Allah nan gaba akwai hadisi da Imam Bukhari kawo akan haka ibn hajar yace fa'idatu hadal hadis annahu la naqasa ala al-iman fi iyadati marid min ra'iyatihi walau kana a'rabiyan jafiya wato babu na ƙasa ga shugaba ba na ƙasa bace ga shugaba idan mutum yana jagoranta jama'a ka samu akwai mara lada daga cikinsu to a matsayinka na musulmi ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kana shugaban musulmai aka samu wani ba shi da lafiya ko da ba ƙauye ne ya kamata ka je ka gaida shi ko da zai faɗa ma magana mai kaushi kamar yadda wanda ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala alal alami fi iyadatil jahili wannan yana karantar da mu yana da kyau malami ya ziyarci jahili mara lafiya idan ya ziyarce shi me zai faru li yu'allimahu zai karantar da shi wa yuzakkirahu ya tunatar da shi bima yanfa'u abin da zai amfane shi kaga annabi ya ziyarci marasa lafiya yana musu nasiha kamar yadda ya nasiha ga wannan balarabi wa ya'muruhu bis sabri ya masa umarni da daukan hakuri لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه kada ya tunzura game da kadarin Allah sai Allah ya fushi da shi domin ka'ida ce duk mutumin da ya fushi da ikon Allah to Allah yana fushi da shi Allah tabaraka wa ta'ala mai tausayi ne mai jin kai ne idan ya sa cuta ko wata musiba ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sa saboda zalunci gare ka ba saboda kaunar karima ya sa Allah ya sanya wannan musiba gare ka don haka idan mutum ya fusata da wannan musibar da ta same shi to babu shakka zai jawo ma kansa fushin Allah Allah ka tsare mu saboda ka in ka dubi tarihin annabawa gaba ɗayan su misalin su shine annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu babban abin misali shine yana cikin ulul azmi min rusul yana cikin mafi girma daga manzannin Allah kaga bayan annabi ne shine ma annabi farko manzo na farko sannan kuma yana cikin manyan manzannin Allah sannan yana wata baiwa da babu wanda ya samu irinta sai da ya kusan shekara dubu yana wa'azi dubu yana wa'azi amma hikimar Allah a cikin gidansa ɗansa na cikinsa bai karbi musuluncin ba wannan hukuncin Allah ne kaga wannan musiba ce wannan musiba ce saboda haka don annabi yana wa'azi ɗansa bai musulunta wannan ba na kasa bace ga annabi ba na kasa bace gare shi amma annabi nuhu alaihi salam bai gaza ba bai fasa ba bai kuma kosa ba yana ta kiran ɗansa har ta kai ga ruwa ya raba tsakanin su ruwan tufa yaron ya halaka annabi nuhu alaihi salam yace ya Allah tofa ga dana na cikin gida na sai Allah ya faɗe shi kun annabi nuhu kaka yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi domin da zaran ka fusata da hukuncin Allah zaka jawo kanka fushin Allah saboda haka Allah madaukake ya ce wa za ta kuna da minar jahili ai fa ta kuna minar jahilin zaka zan cikin jahilai waɗanda suka manta hikima ta Allah hikimar Allah ta wajen shirya da bayi misali na biyu wanda shine Annabi Ibrahim alaihi salam babu wanda yayi wa'azi kabar Annabi Ibrahim saboda Allah tabaraka wataala ya umarni ga manzon Allah yayi koyi da shi Annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda Annabi Nuhu ya rasa da shi kuma uba ya rasa kaga inda Allah ya jarraba shi ya majarabawa ya sauka mata bala'i jarabawa gare shi mahaifinsa bai musulunta ba ya abati ya abati ya abati ya kai ba duk salon da'awa annabi ibrahim ya yi mahaifinsa amma ina karshen sa sai annabi ibrahim ya ce to za da ya roƙa maka Allah gafara Allah ya ce mana to tarihi annabi ibrahim abin koyi ne amma ban da wannan addu'an inji Allah ban da wannan addu'an ana tare wanda annabawa kamar su annabi lut sun rasa mata fir'auna matarsa shiryayya mijinta katon kafiri ko shine fir'auna matarsa tana kan shiryar Allah tabaraka wataala har aka kawo ga manzon Allah wato Allah yana taba kowane annabi sai ya samar bala'i dan ya jarabce shi kuma ya kara masa rahama ba wai dan ya kishi ba manzon Allah ya tashi bai san baban shi bai san mamu shi ba kakansa ma ya rasu yana dan karami a hannun babansa ya girma Abu Talib shine uban goyo har Abu Talib ya kawo ga rasuwa lokacin manzon Allah ko Allah ya bashi annabci manzon Allah ya yayi babban nan ya musulunta bai musulunta ba baba ka karbi ka ce la ilaha illallah ka tsaya nan sauran zan ce shi a kiyama ina Allah bai yadda ba hankalin manzon Allah ya tashi Allah ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta kai baka iya shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke da ikon ya shiryar da wanda ya ga dama don haka yasa kwarewar wa'azi ba shine shiriya ba inda kwarewa ga wa'azi da shiriya da annabi Nuhu alaihi salam wallahi da dan shine gaba a wajen da'awa ga dadewar shekaru ana wa'azi ga kwarewar ga darajar sa cikin manzannin Allah saboda haka idan Allah ya yi hukunci wajibi ne musulmi ya yadda da hukuncin Allah ba kiyayya bace rahamar Allah ce gare shi domin duk sa'irin da ka tuna kana addu'a kana da samun ladani in ka ji zafi babanka bai shiryu ba aka yi addu'a addu'an nan kana daɗa kusantar Allah kana daɗa samun rahamar Allah to ba kiyayya ba ce gare ka saboda Allah ya jarabce ka da rashin lafiya a jikinka ya zama to har mutum zai tunzura ya kai ga wato zagi cutan shi yasa annabi yake matashiya ga wannan balarabe yace la la la wannan zazzabi hiya kaffa hiya lahu kafaratun wa ai zazzabin nan yana zama kafara ce gare shi kuma yana zama tahurun wato tsarkakewa ne gare shi daga zunubai da ya aikata don haka ibn hajar ya ce wannan hadisi yana karanta da mu wato cewar yana da kyau malami ya ziyarci jahili duk sa'ilin da kake da wani fahimta ba wai sai wani wanda ya shahara da ilimi ba idan mutum yana tare da jahilci kaka ce ba za ka gaida shi ba ka tafi gaida shi ba shi da lafiya ka karantar da shi a dalilin wa'azi da zaka masa kai ma ka samu kusatar Allah kana samun rahamar Allah kana samun lada saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ibn hajar yace zaka yi umarni ga mara lafiyar nan yayi hakuri da wannan cuta da Allah ya saukar a matsayin jarabawa ba kiyayya ba kada ya fusata da hukuncin Allah wa yusallihi an alamihi yayi kokari ɗebe masa kewa game da cutar da take tare da shi bal yagbituhu bi saqmihi ibnu hajar ya ce kai mutum ma yana iya cewa ina ma ni ne zazzabin nan ya same ni inji ibnu hajar da ma za ka faɗi haka ba laifi kai wurin Allah ba saboda kana nuna ma wannan mara lafiya zazzabin ba wai azaba bace ta Allah ba kiyayya bace ta Allah rahama ce ta Allah har ma kana kwaɗayi ina ma a ce kai ne zazzabin ya same ka saboda kwantar da hankalin shi wannan ila gairi zalika min jabri khatirihi wa khatiri ahlihi da iyalansa kamar yadda za a yi nasiha gare shi ayi nasiha ga iyalansa wa fihi annahu yabghi lil marid an yatalaqqa al mau'izata bil qabul sannan wannan labari yana karantar da mu cewa idan mutum ba shi da lafiya wani zo gaida shi ya masa nasiha ya kamata ya karbi nasiha kare ya korafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasiha ga wannan mutumi kaga bai karba ba idan amma nasiha sai ka karba wa yuhsinu jawaba man yuzakkiruhu bizalika ka ba da amsa mai kyau ga wanda yake tunatar da kai kaka faɗi magana mara kyau gare shi ka faɗi magana mai kyau gare shi saboda shi ya maka nasiha ne saboda fatan ya dace da sunnar manzon Allah kuma kai ma fatan ka samu tsira a wajen Allah madauki saboda haka lallai labarin wannan balarabe yana dauke da ilimi shi wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin wannan littafi Allah subhanahu wataala ya bamu darin abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك